السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا قوم يوشا تقص جوة المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لبودي دري حدود أربعين دبيا كما يوشا تقص جوة ترمي لادية دبوبي دبوم شاترة وأن مجلسي نامو ميتار البركة da muke karatun waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta biyu a cikin sahabbai mata da mala ya ware ya ba mu sirarsu wannan sahabiya ita ce fatimatu bintu asad radiyallahu anha mamar sayyiduna ali radiyallahu anhu surukan na na Fatima radiyallahu anha mun ji wace ce ita shine sai male ce wafa'un nabi sallallahu alaihi wasallam inda wa mautiha yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika ya cika alkawari ko ya cika soyayya a lokacin rasuwarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ya nuna biya ya biya abinda ta masa sai dai akwai da maganganu a game da abinda malam zai kawo ma ji daga baya an anas ibn malik qala lamma matat fatima bint asad ibn hashim um ali radiyallahu anha anas radiyallahu anhu yace lokacin da nana fatima bint asad radiyallahu anha mamar sayyidina Ali radiyallahu anhu ta rasu dakhala alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa inda ra'siha manzo Allah su sama ya aka ce ya shiga wajenta sai ya zauna akan inda kanta yake setin inda kanta yake bayan ta rasu faqala sai aka ce ya ce rahimaki Allah ya ummi Allah ya ji kanki ya ke mahaifiyata kunci ba'da ummi taju'ina wa tushbi'ini kin kasance bayan mahaifiyata Aminatu bint Wahab kin kasance ke kikan zauna da yunwa wa tushbi'ini kuma sai ki sai ki kosar da ni wato ki kici ni kuma ki bani haka uwa take ai sannan wa ta'araina wa tuqsini ko wa taqsini kin kasance kina zama baki sa tufafi masu kyau ba wa taqsini ni kuma sai ki tufatar da ni kaya masu kyau haka uwa take wa tamna'ina nafsaki tayyiban sannan kikan ci kikan hana kanki abu mai dadi wa tut'imini ni kuma sai ki bani abu mai dadi turidina bizalika wajha Allah na tabbatar da abin da kike nufi da wannan kyautatawar da kike min wajh Allah kina neman ganin fuskar Allah madaukakin sarki rana gobe alkiyama wato ki zama yar aljanna waddar al-akhirata kuma kina neman lahira ki ce kyau ne shi yasa kike aikata haka summa amara an tubsala thalathan daga nan aka ce manzon sama ya ce ai mata wanka so uku kamar yadda kusan ake yi da manzon sama ya faɗi game da diyarsa Zainab radiyallahu anha yace igsilnaha thalathan ko sai yace waj'alna fil akhirati kafuran ku wanke ta so uku na karshen ku sa kafir mun gane ko to shine aka ce summa amara an tugsala thalathan annabi sama aka ce ya bada umarnin cewa a wanke ta so uku ita Fatima bintu Asad radiyallahu anha falamma balagha al-ma'a alladhi fihi al-kafur a lokacin da ko buliga falamma buligha alma'u alladhi fihi alkafuhu a lokacin da aka kai ruwan da ake zuba kafir kaga na ukun kenan sakabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sama ya zuba mata da hannunsa sakaba ai sabbace ya kwarara mata ya zuba mata ruwa da hannunsa sun makala a rasulullah sama kamisahu daga nan aka ce mazan sama ya cire rigarsa fa albasaha iyahu sai mazan sama ya sa mata wa kaffanaha bi burdin fawqahu sannan kuma sai ya mata likkafani ya rufe ta bi burdi da wani bargo fawqahu a saman wannan riga ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد daga nan manzo Allah sama ya kira Usama dan Zaid wa Aba Ayyub al-Ansariya da kuma Abu Ayyub al-Ansari wa Umar ibn al-Khattab da kuma sayyiduna Umar dan al-Khattab wa gulaman aswada da kuma wani bawa baki shine gulam yahfagun su su abin nan su aikin su je su haka mata kabari fa hafaru qabaraha sai suka je suka haka kabarin nana Fatima bintu Asad falamma balagul lahada lokacin da suka kai inda za a yi uwar ɗakin hafarahu rasu sama biye da sai manzon sama ya aka ce ya karba yi da hannunsa ya karasa kuna kallon wafa'in ku usnul wafa wa akhraja turabahu bi yadihi manzon sama ya rika ciro ya rika fitar da kasar da ake haka kabarin wancan karamin uwar ɗakan yana fitarwa da hannunsa falamma faraga lokacin da ya gama da khala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihi aka ce da aka gama manzon sama sai ya shiga cikin kabarin ya kishin gida fa qala sai ya ce Allahu alladhi yuhyi wa yumiitu Allah shine wanda yake rayarwa kuma shi yake karɓar rayuka wa huwa hayyul la yamut kuma Allah rayayye na har abada la yamut baya mutuwa irfir li ummi ya Allah madaukakin saki ka gafarta ma mamata Fatima binta Asad ita ce Fatima biyar Asad walaqinha hujjataha sannan ya Allah a cikin kabari ka sa a bakinta ta iya bada hujja in an tambaye ta tambayar kabari ta iya bada amsa ba tare da ta samu matsala ba wa wasi alaiha madkhalaha sannan ya ma Allah madaukakin sarki ka yalwata mata mashigarta wato kabarinta bi haqqi nabiyika saboda annabanka wal anbiya alladhina qabli da kuma annabawan da saboda annabawan da suke kafina fa innaka arhamur rahimina ya Allah kai ne mafi tausayin masu jin tausayi wa kabbara alaiha arba'an da yazo zai mata sallah mata kabbara hudu وأدخلوها اللحد كي وكبر عليها أربعة مية كبر سهولو وأدخلوها اللحد لجنان سي أكساتا أشن كبرنتا ودكا وأدخلوها هو والعباس وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أكشيد من زال سمد سيدنا أبو بكر سيدنا العباس بن عبد المطلب وأن الرواية الإمام الطبراني يروي توتا أشن الكبير دكم الأوسط واتو المعجم الكبير da al-mu'jam al-awsat a cikin al-mu'jam al-awsat shine hadisi na 189 amma hadisi ne da akwai damuwa a cikin sa na farko dai ta bangaren sanadin sa an samu sabanin malamai wasu sun da'afa shi wasu kuma sun raunana shi amma malaman da suka da'afa shi sun fi yawa cikin malaman da suka da'afa shi akwai ibnu adi akwai ibnu adi ya za'afa shi a cikin alkamil fi du'afa al-imam ad-darqutni shi ma ya za'afa shi al-imam ibnu makula shi ma ya za'afa shi ya za'afa shi ruh ibn salah shine shine matsalar sanadin hadisi ruh ibn salah shine matsalar hadisi sannan al-imam az-zahabi a cikin littafansa guda biyu al-mughni fi du'afa da kuma littafinsa diwanu du'afa'i wal matruki duka ya da'afa shi ruhu ibn salah to daga ruhu ibn salah da'if mun gane an samu wasu malamai yan kadan wanda suke ganin cewa fiqa so daga wannan hadisi yana da damuwa hadisi ne da'ifi ta sanadinsa sannan ta cikin mataninsa akwai abin da ya zo da shi wanda yake tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda hadisai ingantattu ba su zo da haka ba kuma abinda malamai suka tafi a kai shine ba a tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin siga addu'a ba a yin tawassuli da wani mutum a faɗi sunansa a ce bi haƙƙi wani bi haƙƙi nabiyika wal anbiya'i qabli yana ɗaya daga cikin nau'i na tawassuli bid'i tawassuli ne na bid'a mun sani ana tawassuli ne da abu uku ko zuwa hudu abu na farko ana tawassuli bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula abu na biyu ana tawassuli da amalun salihun qaddamahu al-abd qabla ad-du'a aiki nagari da bawaye kafin yi addu'a ana tawassuli da shi sannan na uku ana tawassuli da addu'ar bawan Allah mai rai ya zo ya addu'a a riga amsawa ana cewa amin amma ba a ce dan shi Allah ya kaza ba tawassuli na hudu shine at-tawassul bi zikri da'a fi halil mar قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا قال توسل بضعفه mutum ya tawassuli da rauninsa saboda haka wannan hadisi yana da rauni a sanadinsa a mataninsa kuma ga wannan nakarar da ke cikinsa wallahu alam sau da wannan hadisi dai ba shi وعن ابن عباس قال لما ماتت فاطمة أم علي ألبسها النبي صلى الله عليه وسلم قميصا لوقتين دا فاطمة بنت أسد ما مر سيدنا علي رضي الله عنه تغسو إسما رضي الله عنها سيما زسم يسا متى تفاعل جسها واضطجع معها في قبرها سنما زسم يقن تاد إتا أشن قبر قسد إتا فقالوا سقشي ما رأيناك يا رسول الله صنعت هذا ya ma'aikin Allah ba mu taɓa ganin kayi haka ba tun da muke faƙala innahu lam yakun ahadun ba'da abi talibin abarra li minha na yi haka ne saboda husnul wasa saboda kyakkyawar cikawa haka ake so mutum ya zama shi kullum mutum mai mutunci in aka masa abu mai kyau to bai mantawa shi ma kuma tunaninsa shine ya zai ya kyautata ko idza anta akramta al-karima malaktahu wa in anta akramta al-la'ima tamarrada in ka in ka in ka in ka in ka kyautata ma mutumin da yake karimi to malaksahu sai ka mallake shi ma tunanin shi ya zama kaifa yukrimuk kaifa yukarrimuk ko kaifa yuhsinu ilayk ya zai kyautata maka ya zai maka amma in la'imi ne to in ka girmama shi sai ya doka ai ya fi ka wayewun shine tamarrada sai ya kekashe zuciyar shi ta kekashe mun gane إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها أي باين أبو طالب مجنتكينا بابا سيدنا علي رضي الله عنه تباب ونون دي فكو تتامن في يد إتا إنما ألبستها قميصي ناسا يامت ون ريقتا وشي لتقسى من حلل الجنة دمرع نقوباء القيامة أسن يامت أسن دا أسن إن الجنة واضطجعت معها واضطجعت معها ليهون عليها sannan na kwanta kusa da ita a cikin kabari saboda ina fatan Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa mata tambayoyin kabari su mata saukin ba da amsa fa radiyallahu an Fatima binti Asad wa ardaha shi ma na hadisin yana da damuwa shi ma Imam Tabarani ya rawaito shi a cikin Al-Awsat sanadin sa kuma yana da rauni a cikin sa akwai سعدان بن الوليد السابري yana da rauni shi majhulul aini ne ba ba san shi ba daga dai yau mun karanta hadisai guda biyu da'ifai wannan mata ko da ba waɗannan hadisai falalarta a fili take annabi sallama ya girmama ta tana da falala tana da darajoji haihuwar sayyidina ali radiyallahu anhu kawai da ta yi ya ishe ta falala bayan musulunta da ta yi ga ta musulma kuma ta haifa wannan babban bawan Allah sai daga cikin manya-manyan sahabbai farko-farkon waɗanda suka shiga musulunci kuma dai daga cikin sahabbai masu daraja kulafa'ur rashidun al-arba Allah ya kare yadda da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen sirar ta a wannan littafin sauran kuma sirar ta malamai sun ambata duk kusan littafan sira littafan da suke bayani akan tarihin sahabbai sun ambace ta irin su al-isti'ab fi ma'rifati al-ashab na al-imam ibn abd al-barr an-namri al-qurtubi haka al-imam ibn al-asir a cikin usul al-ghaba fi ma'rifati as-sahaba haka al-allama ibn hajar al-hafiz a cikin littafin sa al-isaba fi tamyiz as-sahaba da sauran littafan da aka rubuta wanda suke bayani akan sahabbai Allah ya kare yadda a gare ta wallahu a'lam